فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah Allah ya kawo mu yau sha uku ga watan safar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da sha uku ga watan Nuwamba shekara dubu biyu da sha shida to karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da su kamar yadda magabatanmu suka fassara shine zaman lafiya ga musulmi Allah kuma yana cewa falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun litafaqahu fi din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun me yasa ba za a samu daga cikin kowace kungiya a samu wata jama'a ta fita ta nemi fahimtar addinin musulunci domin ta dawo ma mutanen su su fahimtar da su addinin musulunci to cikin rahmar da Allah ya muna mu musulmi shine Allah cikin rahmar da muna ya fitar muna da malamai wanda suka fahimci wannan addini cikin muqaddimar su shine Imam Malik ibn Anas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake muna bushara yake cewa yushakun nasu an yadriba akbad al-ibil yatlubuna al-ilma wa la yajiduna aliman a'lama min alimi ahli madina wato mutane za su zo suna tafiya kan raƙumma suna neman ilimi to ba za su samu ilimi ba kaman ilimin malamin mutanen madina ita kuma madinan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-madinatu kalkir tanfi khabathaha وينفع طيبها مدينة كما وتن مكيلي تكي wato tana fitar da dattinta kuma tana ƙara ƙawata abin da ke mai kyanta kenan ashe ilimin da ya fito daga wannan gari madina wanda Allah ya tsare shi ingantaccen ilimi ne wanda yake musulmi ya kamata su yi riko da shi da fatan Allah ya muna muwafaka da muke karanta wannan hadisan da aka tantance su a wannan gari mai albarka a kuma hannun malaman wannan gari Allah ya ba mu muwafaka mu yi aiki da shi kuma ya karbi ayyukanmu gaba daya to wannan littafi al-muwatta na Imam Malik ibn Anas muna babi babu ma jaa fi duluki shamsi wa ghasaqi al-layli babi da ya zo maganar lokutan sallah nan ya ce ba ma ja a fi dulokis shams babi da ya zo da abu game da karkatar rana dulokis shams karkatar rana wa gasakin layin da duhun dare sai ya zo mana da hadisa ce haddasa yahya an malik an nafi malik ya rufaito daga nafi wanda ke tabi'i ne أن عبد الله ابن عمر شوى عبد الله بن عمر كان يقول يكن كسن شوى ينا شوى دلوك الشمس ميلها نافع تابعي yake cewa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Umar a wannan aya yakan ce duluki shamsi mai luha domin Allah aya ta zo cikin Qur'ani aqibis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda to nan duluki shams mailuha karkatar rana wato ku tsayar da sallah lokacin karkatar rana nan ana nufin sallar az-zahr to sai ce kuma wa haddathani an Malik an Dawud bin Husayn قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته وانا حديث نبي مالك يرويته دقى داود بن الحسين قال أخبرني مخبر ونمي بعد لاباري يا باني لاباري wannan dawud ibn hussein ya ce wani mai ba da labari ya ba da labari anna abdullahi bin abbas abdullahi dan abbas yana cewa duluki shamsi me duluki shams idza fa'al fai'u wato duk lokacin da innuwa ta karkata ana ga wata malam ga mai musulunta mace
to me take ji tana jin hausa to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi na ƙarshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ki kalmar shahada ki ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله wato kina ba da shaida ko kina gaskatawa cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma kina ba da shaidan cewa ba wato Muhammad manzon shi ne mai sunanki ki amina to sunan musulunci ne dama wanda kika zaba amina sunanki na dafa elizabeth to amina amina yana da kyau sai yanzu za ki wanka kuma akwai abubuwa daidai lantarki ki na na sallah wanda yake za ki sallah azahar da la'asar domin ta yanzu akwai lokacinsu bayan ta yi wanka Allah ya taimaka mata to nan hadith na farko daga abdullahi bin umar nafi yana daga cikin tabi'ai ɗaliban shi nan da aka zo hadith abdullahi bin abbas sai zama tabi'in da ya ruwaito wannan hadisin ba a ambace shi ba ya ce akhbarani mukhbirun mai ba da labari ya bani labari cewa ibn abbas yana cewa da lokacin shamsi idza fa'al fai'u lokacin da innuwa ta karkata wato shine a lokacin shams wa ghasaqul layl shi kuma duhun dare fa istima'ul layl wa zulmatuhu lokacin da dare ya tattaru wa zulmatuhu kuma da duhun shi shine ghasaqul layl lokacin da dare ya tattaru wato babu wani jajaja dare ya tattaru to wannan hadith kun san ilimin hadis in ana karanta hadis sai ya kunshi ilimi ulum da yawa akwai il na asani sanad wane ya ce wane ya ce wane ya ce wannan ilimi ne zaman shi na kan shi sannan ilmu bidiraya shi abin nan da ake faɗan shi kuma shi ma ilmi ne na zaman shi daban sannan kuma akwai ilm tabwibil hadis ala abwabil fiqh hadisin na a ɗauko shi a saka shi cikin babi na fiƙihu shi ma kuma wani zaman shi daban yake to mu yawanci nan za mu kula da fiƙihun ne domin shi ne fa'idar hadisin amma duk da haka in akwai wani abu mai amfani na sanad muna so mu fahimtar da ku domin daga baya za ku gane me yasa malaman nan suke fitar da hukunci haka sai ka fahimci me yasa ai to nan hadisi na farko malik ya fito da sanad wanda yake duk malamin hadisi ya ce ba ingantaccen sanadi kamar shi hadisin da aka samu malik an nafi an abdullahi ibn umar mutane nawa kenan mutane uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani hadisi sisatu zahabiyya wanda buhari yake cewa babu hadisin da yafi inganci kamar malik ya ruwaito daga nafi maula na abdullahi bin umar shi kuma abdullahi bin umar shi kanshi sahabi ne kuma yakan ɗauka daga manyan sahabbai kamar mahaifin shi abdullahi bin umar abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas da abdullahi bin eh, amr wayannan sahabbai suna da mahimmanci wani lokaci fiye da wai tsofaffin sahabban domin su sun riske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gani kuma sun ji wurin manyan sahabbai sannan kuma m- m- masu bin su sun ɗauki ilimi daga gare su to an samu wannan ilimin cewa dolokin shams shine karkatar rana ta sanadi ingantacce mai kyau to sai kuma malik ya zo da wani sanadi dawud bin hussein shi kuma ya ce akhbarani muhbirun mai ba da labari ya bani labari me yasa malik bai faɗi wannan mutumin ba ko ko hussein din ne ya cire mutumin shi kuma wannan mutumin nan muhbir mai ba da labarin nan ya ruwaito ne daga abbas ah, abdullahi bin abbas daga sahabin annabi abdullahi bin abbas daga shi raito amma kuma sai ɓoye wannan magana me yasa to malama hadisai suka ce wannan mutumin nan ikrima maula abdullahi bin abbas ne domin shi ya lazimce bawan shi ne ya ɗanta ya lazimce shi shi ke raito nan hadis to amma me yasa malik kuma bai so ya faɗi ikrima malik radiyallahu anhu ko rahmatullahi alaihi domin radiyallahu anhu yawanci muna keɓe shi da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani tabi'i dan uwan ikrima sa'id bin al-musayyib domin ana ganin shi kaman shine shugaban malaman tabi'ai yana korafi game da ikrima cewa ikirman nan ana tuhuman shi da yana jingina ƙarya zuwa ga abdullahi bin abbas ba komai ne ya ruwaito daga abdullahi bin abbas shine ingantaccen abu ba har malik yana hana yana karhanta ɗauko hadisin ikrima domin ga sa'id bin musayyib abin da ya faɗa shi ma malik ya yanke wannan hukuncin cewa ba a ɗaukan hadisin shi to ya kuma malik zai zo ya rawaito hadisin shi cikin muwatta to shi nan ilimin yake ilimin shi ne akwai abin da ake kura hadisi yana da shahid shahid yana da kuma wanda ke ba da shaidan shi na farkon hadisin wanda yake ba shakka a cikin shi malik nafi abdullahi bin umar ya ce karkatar rana shine duluki shams ko ba haka ba daga wani sahabi abdullahi bin umar to in za a zo da shahid wanda zai ƙara shaida wannan hadisi wanda ya tabbata ya inganta babu laifi babu laifi a zo da wani wanda bai kai shi inganci ba kun gane?
kenan wancan ya yi shaida ga wannan mara ingancin ya ƙara ƙarfafa mai inganci ba laifi to kuma sai aka samu daga abdullahi bin abbas shi ma ya ce iza fa alfayu in unnuwa ta karkata magana dai ta zama mai ɗaya amma daga abdullahi bin abbas sannan kuma aka faɗi wannan maganan ba tare da warware maganan cewa in ikirma ya ruwaito hadisi fa to hadisin nan yana da kwashin mark domin da malik ya ambace shi nan ikirma kowa zai ce ikirma ya inganta ya zama tabbataccen mai ba da labari ko ba ka ba to sai malik sai su koye sunan koye sunan ma da hikima don wata rana ka ce ai gashi nan malik ya ambace shi yana cikin sikat kun fahimta ta abubuwan da ake dubawa kenan to kun ga yanzu shi malik manyan malamai wanda suka gabata ikirma tabi'i bawon abdullahi bin abbas da malaman zamanin shi suna cewa kai mutumin ne yana ƙara gishiri a cikin labarun shi akwai ƙarin gishiri saboda ka ai hattara abin da ake ɗauka a hannun shi daga baya bayan shekara ɗari ko shekara ɗari biyu ko shekara ɗari uku za ka iya samun malami sai ce ni a wurina ikiriman nan adili ne duk abin da ya ruwaito zan karɓa bayan shekara ɗari ɗari biyu ɗari nawa ɗari uku shin wannan malamin nan da zai karɓi maganan ikirima bayan shekara ɗari uku kuma ya inganta maganan ikirima maganan ta inganta a gaske kamar yadda su wa'yancan suka ce bai inganta ba? Kun fahimta? To akan samu haka na baya-baya abinda na manyan gaba suka yar suka ce bai inganta sai na baya-baya su ce a ya inganta. Shi ne a ilmin hadisi aka ce to za a zo wani zamani ba a yadda mutum ya inganta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda manyan mu magabata suka inganta shi ne ingantacce in sun yi shuru to mu ma mu yi shuru kamar yadda wayancan suka yi shuru saboda haka nan babu laifi a zo da hadisin da bai kai wancan inganci ba domin an samu tabbatacce ingantacce wanda ya nuna ma'ana ɗaya wanda da ya nuna karkatar rana mil shine lokacin sallan azhar to babi na biyar uqut nan fiqihun da ke cikin wannan babi shine ba a so ko ko hadisan da za su zo ba za a iya saka su kan wani abu babi ɗaya ba sun kunshi babi da yawa maimakon ai ta maimata hadisi cikin babi babi da yawa sai kuka sun ce babu jami'u qut babi ne wanda ya kunshi maganganu da suka hadu da lokutan sallah sai zo maka da hadisai da suka tattaru a ciki wannan unwanin wannan hadisan shine babu jami'ul qut abin da ya tattaru da lokutan sallah to hadis yace haddathani yahya an malik an nafi an abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace allazi tafutuhu salatu al-asr ka'annama wutira ahlahu wa malahu wancan hadisin da ya wuce bai jingina ba yace duluki shams mailuha maganar wace ce wannan maganar abdullahi ibn ibn umar to wannan ana kiran shi mawqufus sahabi ya tsaya hadisin nan akan sahabi ya fassara muna menene aqimis salata lil duluki shamsi ila ghasaqil layl ya fassara muna nan sahabi ne ya fassara ayat qur'ani bai ce annabi ya ce ba shin sahabi ya isa ya fassara qur'ani ko bai isa ba ya isa domin duk sharuɗan fassarawa sun tattaru da shi larabcin yana ji ba san koya mishi ba to kun ga wancan hadisin na farko wanda yake makofi ne daga sahabi bai ci annabi ya ce ba amma ya ce ga ma'anar shi to wannan wannan sahabin wannan isnadin amma sai ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal abinda zai faɗa ya ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allazi tafutuhu salatul asr mutumin da sallar la'asar za ta kubce mishi ka annama wutira ahlahu wa malahu wanda sallar la'asar za ta kubce mishi kaman mutumin da wato ahalin shi iyalan shi da dukiyar shi suka salwanta ko na mutuwa ko na ƙasa sai ya zama wutir sai ya zama shi kadai wutiri ya zama shi kadai asarar da wanda sallar la'asar ta kubce mishi abinda ke cikin wannan sallar da muka kare kenan a cikin jam'i a sallar la'asar ta kubce mishi sama'an shi jam'i shi jam'i da rashin jam'i daraja ashirin da nawa ne ashirin da bakwai ko wani wuri ashirin da biyar تو وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا faƙala umar tafafta wannan malik ya ru- ya rubuto daga yahya bin sa'id tabi'i cewa ne umar radiyallahu anhu in sarafa min as-salati al-asr ya qada sallar al-asr in sarafa ya fita daga masallaci ya ko zai koma gidan shi walaqiya rajulan lam yashhad al-asr yana tafiya a hanya sai ga mutum ya hadu da shi wanda shi ba a yi sallah da shi ba domin da a yi sallah da shi ba zai same shi shi kuma a hanya ba umar faqala lahu ma habasaka an salati al-asr me ya tsare ka daga yin sallar al-asr fa zakara lahu ar-rajulu uzran sai mutumin ya gaya wa Umar dalilin da ya sa bai sami yin sallar la'asar ba. Faƙala Umar tsafafta to ka rage nauyin sikeli, sikelin ne lada. Wailun lil mutaffifin wato ka rage nauyin sikeli, rashin zuwa a yi sallar la'asar da kai. Jam'i. Dawa. Ƙala Yahya, ƙala Malik, ويقال كل شيء وفاء وتخفيف مالك سي ده عمر يتي طفافتا كان رage nauyi sikeli قال يحيى شي wanda ya rawaito Yahya al-Laythi wanda yake rawaito Muwatta قال مالك me Malik yake cewa tafafta din nan me ma'anan tatfif yuqalu li kulli shay'in ana ce ma kowane abu wafa'un ya cika wa tatfif kuma ya rage wato komai yana iya cika kuma yana iya ragewa wanda ya salla wanda ya salla al'asar ta kuce mishi to ya rage ya rage me ya rage ladashi ladashi kamar mutum iyalin shi duke shi su halaka su bashi shi kadai ladar da ke ciki Allah tsare mu Allah ya ba mu iya tsare sallolin nan eh an ce man adaraka raka'atan eh faqad arafa sajda sala eh to nan kuma an ce man fatahu mm.
shin fata din wannan na cikin jam'in kawai ne ake nufi in bai samu jam'in koko rana ta faɗi ne bai samu yayin la'asar ba Wa- hadisin farko man fatahu wanda la'asar bata same shi ba kaman ya kuma ya halaka illa shi shi kadai hadisi na biyu wanda Umar ya ga mutum tunda ya fito daga sallan jami'i ne sai ya ga mutum sai ya ce mishi me ya hana ka sai ya bashi uzuri sai ya ce to ka rage nauyin sikeli ya rage nauyin sikeli kamar iyalin shi da wayancan sun mutu bai kai wancan tsanani ba Eh, rashin samun jam'i tsafaf ka rage sikeli amma rashin wucewar lokaci yawwa gaba daya to kamar wanda ya hasaran komai sai shi kadai shine wanda rana ta faɗi bai yi ba wanda rana ta fadi bai yi ba haka to qala yahya to wannan tafsiri ne na malik wanda yi wannan tafafta din nan kun ga kenan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su wa'annan da suka ruwaito muna kuma su suke fassara muna ma'anar hadisi mu kawai an riga an shimfiɗe mana hanya tafiya kawai ya kamata mu yi. ku gan mu tsakanin da zariyar nan ba akwai titi ba sai wani ya ce maka wannan titin nan da aka yi double lane wannan na zuwa wancan na zuwa ya ce wannan titin ne ya cika lankwashe-lankwashe da yawa bai miƙe ba a yau wani ya zo maka saboda haka ku zo ina da kamfas zan nuna muku yadda za a yi muku hanya daga nan har zariya hanya miƙe straight ba lankwasa ba kwana za ku yarda? to na ɗaya ɗan kuɗin da muke da shi mu yi wani abu da shi mana mu gina asibiti mu yi makarantu me ne dole sai hanyar ya zama straight ina ganin zaria akwai bukata wannan ya ishe mu ko ba haka ba to fiqihun salaf ya ishe ka duk wani wanda ya zo maka da campus ya ce ya lankwashe zai miƙe shi to zai wahalar da kai zai wahalar da kai domin ma ba zai miƙun ba ko ka ja inna wata rana zaka zo kai karo da katon dutse dole sai kun lankwasa kun yi ko ba haka ba ta Allah ya shirye da mu to wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu kana yaqul innal musalli innal musalli la yusalli as-salata wa ma fatahu waqtaha ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله وأن حديث an ruwaito daga yahya bin sa'id yana daga cikin tabi'i annahu kana yaqul yana faɗan cewa me innal musalliya lalle akan samu mai sallah la yusalli salata wa ma fatahu waqtaha mutum ne mai sallah kuma lokutan sallan ba sa kubce mishi yana sallah cikin lokacinta wala ma fatahu min waqtiha kuma da abinda wani zai kubce mishi na lokacin wannan sallah a'zamu yafi girma aw afdalu koko yafi falala min ahli wa malihi da lama wa abinda zai kubce ma wannan mai tsare sallan nan da wani abu zai kubce mishi na sallah yafi girma wannan abin da ya kubce mishi kuma yafi falala akan iyalin shi da duke shi wato darajar girman wannan sallah da kuma kokarin tsare lokutanta sun fi maka iyali sun fi maka dukiyarka ma'anan wannan hadith kada ka shagaltu da iyalinka kada ka shagaltu da dukiyanka kuma ka rasa me salloli duka gaba daya ai an misali misali ake da la'asar kada su ka shagaltu domin kana hasaran abin da ya fi girma da falala akan abin da bai da wannan domin in mutum ya shiga aljanna kuma Allah bai ba iyalin shi muwafaka suka shiga ba amma Allah tsare Allah ya haɗa mu da iyalanmu gaba ɗaya aljanna amma zai yi haka in ka shiga aljanna kowa bai shiga ba a wurinka kamar kowa shiga aljanna amma in kowa zai shiga aljanna kai baka samu shiga ba kamar ba wanda ya shiga aljanna koko ina amfanin wani ya ce kai kana cikin wuta saboda haka ka fara kare maslahan kanka shine kada iyali da dukiya shagalta ka akan sallah amma in kai tsare sallah kuma sai kaga Allah ya tsare maka iyalin naka kuma ya tsare maka dukiyarka Allah ya tsare mu gaba daya to qala malik qala yahya qala malik to nan ba hadis ba ne fiƙihu ne da fatawa bayan ya kawo muka lokutan sallah da abin da hasarar da ake yi wanda da lokacin sallah ya kubce mishi to yanzu ya kawo maka yahya ya ce ƙala malik man adraka man adraka alwaqta wa huwa fi safarin fa akhara as-salata sahiyan aw nasiyan hatta qadima ala ahlihi to duk wanda ya man adraka wanda riske lokacin sallah wa huwa fi safarin alhali yana cikin tafiya fa akhara salata wato lokacin sallah yayin mishi yana cikin tafiya sai jinkirta sallah sahiyan aw nasin yana me sakwaci yayi sakacin ta kubce mishi ko ko me nasiya yana me mantuwa hatta qadima ala ahlihi har sai da ya shigo gari ya shigo wurin iyalan shi annahu in kana qadima ala alihi wa huwa fil waqti to lokacin nan da ya shigo wurin iyalan shi in kana qadima ala alihi wa huwa fil waqti in ya kasance lokacin da ya zo ma iyalan shi har yanzu lokacin sallan nan na nan fal yusalli salatul muqim wannan sallah lokacin tunanin to yi sallan sallan wanda ke zaune a gida wato ya cika raka'o'i nawa hudu tun da ya dawo ciki wa in kana qadin in kuma ya iso wa qad zahaba alwaqt alhali lokacin wannan sallan ya tafi fal yusalli salatul musafir yi sallan sallan me tafiya li'annahu innama yaqdi mithla alladhi kana alayhi domin in mutum zai rama sallah zai rama irin sallar da ta wajaba a kan shi misalin shi ne mutum yana tafiya yana cikin tafiya sai lokacin azahar ya yi lokacin azahar ya mishi yana cikin tafiya kuma ya isa gida bai sallar nan ba ya mance ya isa gida kuma lokacin azhar din nan yana nan kun ga da yayi sallar lokacin farkon ta zai ta sallah kasaru domin matafi ne ko to amma ya san gida yanzu kuma azhar din lokacin ta nan to in ya so gida sai ya cika ta sallan azhar raka'a hudu domin lokacin ta nan to amma lokacin da ya zo gida in lokacin azahar din ya wuce fa in ya zo zai rama ta sai raka'an biyu wato tunda ta kubce mishi yana cikin tafiya kun fahimta wato lokacin da zaka rama sallah ka rama ta yadda ta wajaba a kanka ta wajaba a kanka sallan tafiya ne sallar tafiya zaka rama ta wajaba a kanka sallar eh, cikawa ne sallar cikawa zaka yi shine wannan fiqhun da Malik ya bayyana nan eh kan bayan mun karanta salloli masu mustarkatainin lokaci eh kamar azhar da la'asar haka an ce an nuna mana farkon azhar daga rana ta karkata Al- eh.
Kuma daga nan ba ta zama ramu har sai rana ta faɗi eh to nan ana nufin kenan na jinkirta da mantuwan ko kuma da abin nan har na dawo gida rana ta faɗi ai zuwa fitan lokacinta domin shi lokacin sallah akwai waqtul ikhtiyar wal fadila sannan akwai waqtul ibaha wat tawsi'a an kasa kashi biyu akwai lokacin da yake muftari an fi so kai sallah wal fadila falala ta fi shi kuma akwai lokaci wanda yake na lalura na na, na karshe ko to in lokacin ta ya wuce gaba ɗaya sallan shine za ka rama sallah to in ka zo ramawan sai ka duba ka gani lokacin da lokacin da sallan nan ta kubce mun wani hali nake ciki in kana halin tafiya ne sai ka rama ta sallar tafiya ko da kana zaune a gidanka in kana halin zaune a gida ne sai ka rama ta eh kamar misali ne mutum mutum ne zai tafiya yana gida azhar ta yi yana niyyar tafiya amma bai tafi ba kuma shi bai salla ba har lokacin azahar ya wuce bai salla ba bayan lokacin azahar ya wuce sai kama hanya ko da ya isa inda zai je wurin iyalin shi ko inda zai je lokacin azahar ya wuce to in ya zo zai rama wannan azahar ya zai rama ta zai cika ta ne domin me lokacin da ta waje ba a kan shi bai fara tafiya ba haka aka fi shi na fikin da ke ciki to kala malik eh
kenan tafiya tana karewa da isar matafi ga zuwa ayalin shi eh eh ba a tafiya ba
a'a tafiya tana karewa a'a wannan nan ba babin bane tafiya tana farawa ta- ko kasaru yana farawa yana karewa daga shigowa garu ga- ba- bayan gari daga bayo daga ganuwar gari daga nan za a fara amma wannan shi yana so ya nuna maka in za ka rama sallah babin kawai in za ka rama sallah ya za ka duba sai ka duba halin lokacin da ta waje ba kanka to kafin manta muna da bawan Allah da ya kawo mana muwatta tanwir hawalik na suyuti wanda muke da shi ya kawo wajen guda hamsin daga kano a'a yana so ya sayar ne sau shi ma kuma ya kabbara mana Allahu Akbar. domin ana sayar da shi nan dubu ɗaya da ɗari biyar shi kuma ya kawo shi ɗari tara da hamsin bai kyauta ba ku yi ƙoƙari ku sayi littafi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq na fi son kuna karanta littafi ana ganin harufan da ku akan kawai saurare saboda haka ya kawo mai bawan Allah da ke so ya bayar dubu talatin da wani abu din ka hada wanda ke so ya sadakatun jariya kun ga mutum ya mutu fa aikin shi ya ƙare ya tsaya illa min salati abubuwa uku na farkon shi shine sadaqatun jariya littafin nan matukan ana karatun shi kana da lada matukan wani na karanta shi kana da lada to Allah ya taimake mu to qala malik wa hadha al-amru huwa alladhi adraktu alayhi an-nasa wa ahla al-ilmi bi baladina wannan magana kunshe take da fiqihu sai wanda Allah ya ba muwafaqa zai gane eh eh eh idan mutum ya tafiya kamar na kano eh sai ga na zo kawo kasar na ya kada na kuka suna je kira ɗin yare na a'a daga shigowa garin ba ma kawo ba tun daga wajen NTI din nan kasaran ku ya ka- ya kare a kare eh kuma ƙasarin kana farawa in za ka kano daga wurin ba daga gidanka ba ɗaya dai daga ganin garin gidajen gari umran to ƙala malik me malik ya ce wa hadha al'amru wannan fatawar da muka bayar cewa in za ka yi ramkuwar sallah ka duba halinta lokacin da ta waje ba a kanka ramuwar sallah ka duba halinta lokacin da ta waje ba a kanka ba fatawa ba ce wannan? to wani zai ce maka ina dalilinka minal kitabi wa sunna wai ka kawo hadisi in baka da hadisi tafi to shi shi ya iya fasar hadisin ma shi ya san hadisin ma shi ya san mutanen da suka rawaito hadisin ma bai san su ba amma shi wannan zai ce maka ga gidan nafi'i nan ga gidan wani nan ga gidan su can ga gidan ikrima kuma ikriman nan ka ku dauki hadisin shi ya san rijal ya san larabcin umar ya ce laqad tafaf tafaf ga to ka rage skeli to madina madina ita ce hedikwatan ilimi na fiƙihun addinin musulunci ita ce hedikwatan ilimi to nan da malik ce wa hazal amru huwa allazi adraktu alaihi nas wannan fatawar da na baku din nan ta saman nan ita ce na riske mutane a kanta na riske mutane a kanta na samu mutane a kanta na ɗaya ba kowane malamin addinin musulunci zai ce maka na samu mutane akan wani aiki da suke yi wayannan su mutanen suwaye ne tabi'ai su kuma tabi'ai tsakaninsu ba mai kawo bid'a a cikin addinin musulunci kana kawo bid'a su din ne za su ce maka a a wannan bid'a ne ba addini ba ne su kuma daga wa suka samu da sabon manzon Allah sallallahu alaihi shine karni thumma allazina yalunhum thumma allazina cikin wannan karni mai alheri to ba malamin da zai ce maka na riske mutane ga yanda suke aiki bi baladina a garinmu wannan garin wane ne garin Madina wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam tanfi khabataha kalkir tanfi khabataha ba kowane malami zai maka wannan magana ba kai Allah ya taimake ka kai Allah ya taimake ka ya kawo maka ilimin malaman da za su ce maka ga yanda ake haiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ma'anar Qur'ani Allah ya taimake ka da wannan sai ka ce a'a duk bana so shine Allah ya ce atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum an baka ilimi lafiyayye mai kyau tatacce sabo daɗi ka ce a abu kai tsoho kake so mara kyau ya ruɓe gurɓatacce gwale gwaji to wannan ilimin nan wa hadha al-amru huwa alladhi adraktu alayhi an-nas wa ahla al-ilmi bi baladina shine ilimin ba kowane malami zai ce maka haka ba nan ga malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake shi tun kafin ya fito cewa za a zo ana neman ilimi ba za a samu ilimin nan ba sai wani malamin madina sai malamin madina saboda haka ashe in kuna neman fatawa kuna neman ilimi annabi ya nuna muku fa za ku zo zamanin da ba za ku samu ba sai ilimin malamin madina to malamai kamar sufyan ibn uyayna manyan malamai suka ce mun dai ijma'in cewa malik ne malik ne akwai kafin shi akwai fuqaha sab'a tabi'ai fuqaha sab'a akwai fuqaha amma suka ce malik ne me yasa domin fuqaha sab'a eh malamai ne manya ne amma ba a zuwa neman ilimi a wurin su amma shi lokacin malik daga andalus daga iraq daga makka daga sham mutum ya hau raƙuma ana dukan hantar raƙuma me yasa wallahi muna so mu je madina me za ku yi madina muna so mu tambayi malik akwai fatawowi da yawa akan mu muna so mu je mu tambaye shi kun ga sannan bayan malik ya tafi bayan ya tafi kuma ku ga wani abu ɗaliban shi ɗaliban shi yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke gaban manzon Allah suna ɗaukan suna haddace duk abin da yake ko sai kuma Allah shi ma ya sakhara mishi ɗalibai duk abin da ya faɗa su ma suna me suna rubuta shi gashi nan ba shi ne rubuta mana kala malik ɗaliban da suka tsare wannan ilimi kamar yadda ku ɗaliban nan ana so a kwace mana masallaci kuka kwato mana santabin mu suka tsare wannan ilimi har zuwa yanzu saboda haka mu kada mu yadda kuma wannan ilimin ya kubuce a hannunmu in mun yi haka wallahi mun yaudari Allah mun yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tsare shi to shi yasa malik ya ce to dole in duba in ga yadda ake aikata hadisai ba kawai an ruwaito su ba a'a an ruwaito amma kuma yaya ake aikata su sai in hada sannan mutane su yi aiki akan al'amari ingantacce za a iya ruwaito maka hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mace tana yi ma mutanen gidansa sallah hadisi ne kuma hadisi ba to sai malik ya zo sai ya ce a'a mace ba ta limanci kai ko mata ba ta limanci to ina samu wannan ilimin ilimin sunna ne za ka iwaito hadisi amma sunna ba ta zo ta tabbatar da shi ba sai irin wannan malamin sai ce maka mace ba ta limanci to kai wane ne za ka zo ka ce tana limanci wa ka riske ba wanda ka riske saboda haka fatawan wayannan malamai domin Allah ya kare su kuma Allah ya tsare zamaninsu kuma Allah ya tsare muhallin da suke sai zama abin da ya fito na fatawa a cikinsu shine saman kowane fatawa da wani zai fatawa Allah ya ba mu muwafaka kai ka inganta shi ai don rashin aiki da shi don rashin aiki da shi ko ko ba san yadda ake aiki da shi ba ko ko aikin da ake yi aka saba ya saba ma wannan hadisin mutane na kan wani aiki sai ka zo musu da hadisi sai su ce a'a a'a muna kan wani aiki ka rike hadisin ka domin aikin nan da muka rike bai yiwuwa mutane gaba ɗaya su haɗu suna yin wannan babu inkari ba ka ganin tsakaninsu yanzu ba muke maganar ikirma ba sahabi da tabi'i ne dan uwansu abokinsu amma sai su ce maka to in dai maganar ilimi ne ku yi hattara da ilimi shi domin yana ƙara gishiri a cikin me magana shi shin waɗannan mutane suna ɓoye gaskiya ba sa ɓoye gaskiya shi yasa suka ce in sun ga ana aiki adaraktu alaihin nas wannan kalima adaraktu alaihin nas wani rabin ilimi ne wanda malamai da yawa ba su da shi to kai malaminka ko mazhabinka yana da shi sai ka ce duk da haka ba ka so ka fi son wanda bai san ma ujirkan nasu alaihi ba Allah shirya da mu to muna karanta mu wata zamu ta zuwa akan haka ma adrakna alaihi nas baladina shine madina sannan kuma wannan ilimi ne na ahlul ilm shi ma sai an duba ahlul ilm ya suke tafiyar da shi saboda haka wani irin kawance ne na malamai malaman da Allah ya yarda da su a cikin garin da Allah ya yarda da su suka tafi akan wani tafarki kun ji wannan magana ba malami ɗaya bane malamai ne wayanda Allah ya yarda su cikin zamanin da Allah ya yarda su cikin garin da Allah ya yarda da shi suka tafi akan wani tafarki zaka biyo mu bi wannan tafarki ko zaka kama hanyar ka
muna biye mala a ni na ji wasu suna son dai su yi tasu hanya ko fahimci abin da ake nufi ba mutum ɗaya ba ne malamai ne shi yasa wannan layi yana da mahimmanci هذا الامر هو الذي عليه ادركت عليه الناس واهل العلم ببلدنا kuma duk wani wanda ya maka musu da wani malami sai ka ce to ka gaya mun shi malamin nan a garinsu me ya riske in ya ce musu garinsu bagadad ne sai ka ce wa iyazu billahi bagadad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kahon shedan inda yake fitowa shine daga mashriq asan najd kasan iraq daga nan kahon shaidan ke fitowa duk fitinar musulunci duk fitinar duniya daga can take to wani gari mutum zai gaya maka ya ce malaman garin da garin ya zama kamar makka ko madina babu saboda ka Allah ya tsare addinin shi mu sauƙaƙe wa kanmu abun nan da suka tantance shi suka bi a kan shi mu yi hankuri mu bi shi Allah ya riga ya nuna ya yarda da shi cikin yarda da shi kuma shi ne kaga ana karanta shi yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare wannan ilimi to kuma Allah ya tsare mai ba mu ikon bin shi to wa qala malik الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب الشفق الحمرة ما شفق شين الحمرة wannan jajajajan nan da ake gani allati fil maghrib lokacin da rana ta fadi ai tana faduwa zaka ga jajajaja fa idza zahabat al humra in wannan jajajan ya bace ta tafi faqad wajabat salatul isha to sallar isha ta wajaba wa kharajta min waqtil maghrib kai kuma ka fita daga lokacin magriba wato lokacin da shafaq ja ya bace lokacin magriba ya me ya fita kuma sallar isha ta wajaba amma a can da muka wuce ya ce har sulufin farko tun lokacin isha'i ne na na muhtarin shi to wa haddathani an malik an nafi anna abdullah ibn umar أغمي عليه فذهب عقله فلم يقد الصلاة نم مالك يرويته دغ نافع دا عبد الله بن عمر أنه أغمي واتو تاري سوما شي عبد الله بن عمر فذهب عقله أغمي عليه يسوما هنكلين شي غشي فلم يقد الصلاة دي فرفدو عبد الله بن عمر da ya farfado bai sake rama wannan sallar da ta kuce mishi ba lokacin da yake cikin me suma ma'anar shi kenan in mutum ya suma bai rama me bai sama sallah tayi qala malikun wa zalika fi ma nara wannan me yasa bai rama sallan ba fi ma nara domin yadda muke gani shi wa shi da kawancan malaman shi ba shi kadai ba malaman wa madina abinda muke gani wallahu a'lam amma Allah ya fi sani annal waqta kan zahab lokacin sallan ya wuce fa amma man afaqa fil waqti fa innahu yusalli amma wanda ya tashi cikin lokacin sallan to yi wannan sallah ya farfado mutum ne matsalar lokacin azhar kafin azahar ya suma a ce ya suma wajen karfe sha biyu sai can karfe biyu na rana sai ya farfado to ya sallan me ya sallan azahar to wani ya suma har magariba ta yi sai ya farfado a magariba to ba zai azahar ba ba zai ba kuma me ba la'asar domin lokacin ya wuce sannan ba laifin shi ba ne suma ya yi to wannan ijma'in malaman madina akan haka suka tafi domin abubuwa da suka gani da hujjoji kada ka ce wai sai an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man aghniya wa fatahu salat fala yaqdiha wa in ba haka ba kai ba hujja wallahi na rantsa muku da Allah iyakan jahilci kenan a duniya domin wayannan hadisan da wayannan ayoyin akwai mutanen da Allah ya keɓe su su fahimce su ba Allah ce zai tsare addinin shi ba to kuma shi yace a je a nemi fahimtar addini falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi din Allah ya ce a je a nemi fahimta ko to da Allah kuma ya alkawalin zai tsara addinin sai ya ba wa yansu ikon zuwa su fahimce shi bayan su fahimce shi ya ba su ikon kuma su dawwana a rubuta shi a tsare shi kuma ya ba su ɗalibai ba ɗaliban zamaninsu ba haka dai shekara bayan shekara karni bayan karni har zuwa yau ɗin nan da muke muku magana Allah bai cika alkawalin shi ba Allah ya cika saboda haka ba bar shigi-shigi cikin fiƙihu mu tsaya akan fiƙihun salaf wanda suka ban mu akan shi kuma duk inda kake in fiƙihun salaf ne ka tsaya akan shi ba matsala amma abin da ba a so shine ka ɗauko fiƙihun wani salaf ka kawo cikin wani salaf ka kawo wa mutane ruɗani da rikita mutane su fara faɗa akan abin da bai kamata su faɗa akan shi ba Allah shirya da mu aiwa wa alaikumus salam ban ji ba a'a in mutum ya yi bacci in mutum ya yi bacci za mu zo hadisi mai zuwa wannan wanda ya suma ne za ka ji kuma wanda ya sha giya ko ya sha kwaya shi ma ba suma ya ba to sai ya rama domin shi sabbaba wa kan shi tafiyan hankali amma wanda yake ciwo ne ya kawo mishi wannan suma to shi ba zai rama wannan sallah ba wanda kuma ya bacci sati mai zuwa insha Allah za mu karanta hadisai wanda ya bacci lokaci ya wuce shi in ya tashi to ya rama sallar da ta wuce shi wasu eh eh kasaru eh haka eh a'a lokacin da ya iso gidan lokacin sallan ya wuce ko yana nan me eh to lokacin sallar la'asar ya shigo amma lokacin sallar magariba azhar ya wuce eh eh Oh, ya dawo gida lokacin me? Eh, eh. Eh, ka- eh.
saurara wanda wanda ya shigo wanda ya shigo gari saurara saurara wanda ya shigo gari abinda zai duba ya gani lokacin da ya shigo garin nan lokacin sallar da ya manta lokacin yana nan in yana nan sai ya yi ta cikakkiya in lokacin ko ya wuce kenan sallan ta kubce mishi alhali yana tafiya saboda haka sai ya yi ta kasaru ka gane haka kuma in ya isa wuri bayan eh, kafin ya fara tafiya sallar da bai yi ta ba sallar zaune ce ba- baya cikin tafiya ya mance bai yi ta ba sai kuma tafiya ta kama shi tafiya ta kama shi ya isa wurin da zai isa bayan sallan nan da ta kubce mishi kafin ya fara tafiya ya tuno ta to in ya zo zai cika ta sallan mazauni ko yana cikin tafiya ko da yana cikin tafiya zai cika ta sallar mazauni domin lokacin da ta wajaba a kan shi yana zaune a gida shi ne darasin da muke ciki kurma yana da tambaya kurma yana tambaya yawa to bari bari mu ta- bari mu tambayi ko eh Kurma.
eh
kurma yana tambaya yana tambayan sallan jima- jam- ah, jam'i ko sallan jam'i da sallan fard mutum shi kadai akwai bambancin lada akwai bambancin lada wanda ya sallan cikin jam'i yana da lada 27 akan wanda ya shi kadai eh malam buni eh Mm. eh eh
ba shi amsa
a to ai an ce in yana tambayan mutum ne yake tafiya bai yi azahar ba bai yi la'asar ba amma yana cikin halin tafiya bai yi azahar ba bai yi la'asar ba amma yana cikin me halin tafiya sai daidai ya rage raka'a biyu ko raka'a ɗaya eh, uku ko hudu lokacin wayannan sallan su fita ba shine kake tambaya ba amma yana cikin halin tafiya wannan kasaru zai yi musu kasaru zai yi to amma in ya iso gida fa in ya iso gida kasaru ta yanke in lokacin sallan da ta zama wajibi a kan shi ya wuce in zai rama ya zai rama ta sai ya duba ya gani lokacin da ta wuce shi wani hali yake ciki yana cikin matafiyi ne ya yi ta kasaru koko yana zaune a gida ne ya yi ya cika ta shi kadai aiwa wa alaikum salam Malam Ibrahim, ya, ya.
eh to ina zuwa eh is eh
Saurara Malam Ibrahim, sai Malam Ibrahim.
za a zo kan shi kakka damu ka bari sai mun zo yanzu muna maganar lokacin sallah ne ya ka kai mu mutum mutum mutum mutum ya je gida neman aure sai ka fara maganar kudin eh, ragon ragon ragon suna
Ga Malam- ga Malam Ibrahim ya saurara.
yawa yi magana eh ku ta- ku saurara ji eh ba me eh eh eh wane ne ya- ya riga wani a ina wane ne ya riga wani a cikinsu a ina a to tsakaji abu hanifa yanda ake cewa shi yana cikin tabi'ai ma amma ina yake zaune yana zaune a bagdad ƙasan iraq shi sannan bayan shi sai malik shi kuma malik yana zaune a- a madina sai bayansu bayansu sai shafi'i shi kuma shafi'i da yana falastin gaza ya zo ya zama a makka ya zo ya ɗan zauna a wurin malik kaɗan sannan ya wuce bagdad ya je ya samu ahmad ahmad sannan ya koma misira kaga ya, ya zazzagaya amma a misir ya kare saboda haka mazhabin shi iri biyu ce akwai alqadimul jadid tsoho da sabo domin duk lokacin da malami ke kara ilimi ilimin shi na kara budewa kuma matsalolin shi suka sukan canja shi kuma ahmad a bagdad yake amma aka ji wani abu dukkan su a imma ne duk wanda wani ya bi su insha Allah dan aljanna ne amma me bambancin su me bambanci kamar yadda ka faɗa kamar yadda kaga motocin nan wani yana da jeep toyota wani yana da golf Tof- tokumbo wani yana da wace mota kuma beetle to akwai kuma za ka samu yansu biyu kowace dai ka samu masha Allah tana da kyau ko ba haka ba to haka mazhabobi suke amma duk wadda ka hau za ta kai ka zariya
Allah ya kama ta malam. Allah ya saka da alheri. Ah, akwai wani a saurara za a yi addu'a. Akwai wani bawan Allah a saurara. Akwai wani bawan Allah wanda ya ɗauki nauyin duk wani wanda yake son mu wadda malik kamar da malam ya ce naira ɗari tara da hamsin don haka shi ya ce a kawo naira ɗari biyar shi zai cika ɗari hudu da hamsin duk wanda yake son mu wadda malik ya ba da naira ɗari biyar akwai yaro abdullahi yana na yana rubuta suna ka ba da sunanka ka ba da ɗari biyar shi kuma wannan bawan Allah zai cika naira ɗari hudu da hamsin a baka amma banda ɗan kasuwa duk wanda zai tsaya ya ji tsoron Allah ya kasance ɗalibin makaranta ne dukkaninmu Allah ya saka mu da alkhairi a saurara a yi addu'a wassalamu alaikum wa rahmatullah
alhamdulillah Allah ya fitar da mu kunya wallahi Allah ya fitar da mu a saurari addu'a
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد آمين.
كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير آمين.
ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم آمين.
حسبنا الله ونعم الوكيل آمين.
والله خير حفظا وهو ارحم الراحمين آمين.
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة آمين.
وقنا عذاب النار آمين.
اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم آمين.
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم آمين.
اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل آمين.
ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل آمين.
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آمين.
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آمين.
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillahi rabbil alamin